أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata tara ga watan bakwai shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2018 miladiya muna darasi na tara a cikin tafsirin suratul kafi za mu tashi aya ta 51 insha Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan karatu da muke gabatarwa a masallacin sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arama za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya fadin allah maɗaukin sarki ma a shatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
bayan Allah madaukin sarki yayi bayani cewa a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu ashe za ku riki shi iblis da zuri'arsa masoya ba ni ba in ji Allah alhali su dinnan makiya ne a gare ku bi isa lizzalimi na badala lallai tir da wato canji da aka yi azzalumai da suka canja imani suka karbi kafirci suka canja bin annabi suka zaɓi bin shedan Allah ya ci gaba da cewa ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard ma ashhatuhum ma ahdartuhum ai ban zo da su ba lokacin da zan halicci sammai da kasai ai ban gayyace su ba ai ban kira su ba shine ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wama kuntu muttakhidal mudillina aduda kuma ni ban kasance ina rikar batattu a matsayin waɗanda za su ƙarfafe ni ba mana Allah yana cewa lokacin da na halicci sammai da ƙasai kuna ina na gayyace ku na nemi taimakonku na nemi agajinku Allah ne yake faɗin wannan ya ce kuma ina shaida muku ni fa bana neman taimako da batattu abudan wai don su ƙara min ƙarfi to ko ko ko ko shiryayyun ma Allah bai da buƙatar taimakon su ballanta na batattu a kira'ar Abu Ja'far ma ashadnahum ai ba mu halatto da su ba bin nun ashadnahum ba mu halatto da su ba mu gayyace su ba lokacin da za mu halicci sammai da ƙasai ba san ma inda suke ba wasu malaman suka ce a suwaye ake nufi suwaye ne ba a halatto da su ba suka ce iblis da shi da zuri'arsa gabaki daya idan har za ku bi shaidan ku yi wa shaidan da'a ba za ku bi Allah ba to Allah yana shaida muku shaidan bai da wani matsayi a wajensa da shi da zuri'arsa idan har kuna gani ya cancanta a bishi lokacin da Allah ya zo halittar samai da ƙasai yana ina bayana bai halarci halittar ba wasu kuma suka ce kafirai kafirai da suka tsaya suna yi wa Allah karan tsaye da ƙin bauta masa akan gaskiya shine Allah yake faɗa yake cewa na gayyace su ne halittar samai da ƙasai hadda za su zo suna kafircewa annabawa na wasu malaman suka ce ma mala'iku ake nufi ko mala'iku ma Allah ya ce ban gayyace su ba خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أهلتا سمينك السي ولا خلق أنفسهم كو هلتا كاوكا سسو abin da ake nufi ma ashatuhum khalqan fa astainu bihim ai duk halittar da nazo yi a duniya ai ban gayyace su ban halatto da su ba babu wata halitta ta sammai ne ko halittan kawukan su su fa astainu bihim ballantana in nemi taimakon su ala khalqiha wajen halittan wannan halitta ba wa ushawiruhum fiha ko in nemi shawarar su ba wanda na gayyata kama kuntum muttakhidal mudillina aduda kuma ban kasance ina rikan shedanu alladhina yudilluna nas waɗanda suke batar da mutane an ce shedan fa ba wai sai shedan da ka sani ba kadai shedan dan adam ma ya shiga ciki shayatinul insi ma sun shiga ciki kalmar adudan ana nufin ansaran wa awana ba ni da ansar ba ni da awan masu taimako na masu tallafa mu Allahu akbar wani abu sai ubangiji tabaraka wata'ala wannan aya tana nuna shi kadai yayi kayansa kuma shi yake da cikakken mulki kuma baya neman agajin kowa baya kuma neman tallafi da taimakon kowa na mala ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فتنا رانا دا الله تبارك وتعالى زي غيا مسو ويوم يقول أقراء حمزة ويوم نقول ممكن ويوم يقول سورة ما لم يسكرن يقول يقول دين شيني الله ني زي غيا مسو يقول الله لهم يوم القيامة nadu shuraka'i allazina za'amtum ku je ku kirayo abokanan tarayyar da kuka hada ni da su gumakan ku kenan allazina za'amtum waɗanda kuke rayawa cewa wai muna tarayya da su ku je ku kira su yau kiyama ta zo tunda ana ganin ba ni kaɗai na cancanta a bauta mu ba in ji Allah ba ni kaɗai na cancanta a nemi agajina da taimakona ba in ji Allah to ku je ku kira waɗancan da kuke bauta min tare da su fada'auhum suka je don su kirawo su ɗin suka nemi taimakonsu fada'auhum fassaghasu bihim falam yastajibu lahum amma ina ba su amsa musu ba lam yajibuhum wa lam yansuruhum ba su amsa musu ba ba su kuma taimake su ba a lokacin ba su iya amsawa wallahi duk waɗanda kuka bautawa ba Allah ba duk waɗanda kuka nemi agajinsu ba Allah ba duk waɗanda kuka nemi tanyonsu ba Allah ba a nan duniya kuka haɗa su da Allah wajen bauta saboda wai suna da ilimi ko waliyai ne ko shehunnai ne ko malamai ne ko wane ne Allah zai ce to ku je ku kira su ku je ku kira su kuma za su je su kira su ku zo Allah yana kira ina daman makareta ne falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba waja'alna bainahum mawbiqa Allah ya ce muka sanya tsakaninsu su masu bautar gunki ko masu bautar wasu mutane da masu yin bautar da kuma gumakan da abubuwan da ake musu bautan da masu bautan da abin da ake yi musu bauta bainahum maubiqa muka sanya halaka a tsakaninsu kalmar maubiqa tana nufin mahlika halaka imamu ata da dhahak sun ruwaito abdullahi dan abbas yana cewa waja'alna bainahum mawbiqa muka sanya wani babban kwari na wuta a jahannama a tsakanin su mawbiqan din nan wani kwari ne a cikin wutar jahannama haka mujahid ya ce wadin fi jahannam ikrima ya ce naharun fi nari wani kogi ne a cikin wuta kogi ne amma malam kaga ruwan ruwan wuta yake zubarwa kogin wuta shine maubika kamar yadda zaga kogi yana ambaliyar ruwa ko to maubika shi kuma kogi ne da yake ambaliyar wuta وجعلنا بينهم موبقا لا إله إلا الله الله كرفا من عشر وي سبو دمي waɗannan kiransu suka yi ba Allah ba suka ce sun haɗa su da Allah to yau gashi nan kuna ji ana ana sakawa a waka ana yi wa ibrahim inyas waka ana cewa an- ana ni ba zan iya faɗan magana nan ba karara ba wai a ɓoye ba a kira sunansa ana cewa allah bai isa ba wai zai ladabtar da allah za mu zo a masallacin nan za mu karanta waƙan nan mu kunna ta kuji kuma za mu yi raddi a kai wallahi ba za mu bari ba dole waɗannan wanda suka yi wannan abin insha Allah sai mun kawo ayoyin da za mu kai su wutar jahannama tun a nan duniya da ikon Allah tabaraka wa ta'ala dan dan- dan duk wanda duk wanda zai zo i daga wani mutum a duniya ya zagi Allah saboda shi dan wuta ne wannan mutumin yanzu ku duba wannan ayar kiran wasu suke suna kiran Allah suna kiran wani Allah zai ce ku je ku kira su tunda kuna ganin sun isa وجعلنا بينهم موبقا wallahi malaman bid'a wallahi malaman bid'a idan ba ku ji tsoron Allah ba ba za ku mutu da kyau ba sai kun tozarta kun wulakanta kun cuci musulunci kun cuci al'umma wallahi ana halakar da mutane a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani wallahi ka duba duk da wannan abin ƙarara amma wallahi mutane malam saboda rashin tsoron Allah sun rufe idansu sun yadda da wannan maganar to me amfanin ku je ku yi sallah sallar da kuke mai amfani da sai ku da kuke ku bauta wa in yatsun ai amma abun bakin ciki ka kasa samun wani wanda yake bin in yatsun da adalci ya kira ya yi magana ya raddi akan wannan magana cewa su ba su yadda da wannan wakar ba shiru kake ji kamar shuka dusa saboda aqidar su ne sun yadda da ita me yasa za ku yi shiru to wannan ta waka ce akwai wanda ya fada a fili ma karara ma wa'azi ma ke yana yi ma ana kabbara cewa yi idan ibrahim ya ya taho da jama'arsa wallahi allah bai isa ya tare su ba wallahi haka ya fada ina da shi yanzu na a wayata ya ce ba wani mala'ikan da ya isa ya tare su babu shi ya buga musu misali ya ce da su yanzu a nan duniya idan wane ko gwamna ko wane ya zo zai wuce da kayayyaki a mota da waye-waye akwai wani soja wannan sanda da yake tsare shi na ce buɗe musu hanya ake yi haka ya buga musu misali suka ce eh suka ce to ya ya ya zai je lahira in ya zai je lahira wani wai mala'ika wai ya tsaye da shi ka duba irin wannan al'amari ya karmaka Allah haka ake gina bayan Allah to wannan abun shine bamu yadda da shi ba a daina halakar da mutane a daina batar da mutane ku gaya wa mutane gaskiya su bauta wa Allah akan gaskiya ku daina ɗora mutane akan dalal akan bata da tabewa duk wanda yake da kishin Allah yake da kishin musulunci yake da tauhidi in yaji wannan abun wallahi al'azimu sai zuciyarsa ta kada Allah ina gaya maka wakar ba za ka iya jinta ba malam maganganun ba su da kyau amma na gaya muku insha Allah muna nan muna hada su ba su kadai bane in mun gama hada su za mu zo mu kawo su anan mu shaida wa duniya kuma mu yi bayanin gaskiya akai saboda kar mu zo mu mutu ƴaƴanmu da jikokinmu su ji wannan wakar ba su ji an yi raddi akai ba su dauka daidai ne mu je malam ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا kaga nan Allah ya nuna cewa za a yi baran-baran kenan a tsakaninsu a kiyama shine laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun da Allah ya bada labari a cikin suratul an'am shine ma'anar waja'alna bainahum mawbiqa wara al-mujrimuna an-nara Allah ya ce mushrikai za su ga wuta fa zannu annahum muwaqi'uha su tabbatar zannu anan tabbatarwa ne fa zannu su tabbatar ko suka tabbatar annahum muwaqi'uha lalle su masu shiganta ne muwaqi'uha ana nufin dakhiluha wa waqi'u fiha za su shiga za su afku a cikinta suka tabbatar da haka gashi sun gani da idan su walam yajidu anha masrifa kuma ba su samu abin da zai kautar da su daga wannan wuta ba ma'ajila abin da yau za su kauce hana shiga wutar li'annaha ahatat bi min kulli janib saboda wannan wutar ta kewaye su ta kowane janibi wannan shine abin da zai faru mushirkai mujirmai waɗanda suka bauta wani ba Allah ba a kiyama Allah ya ce za su ga wuta za su tabbatar za su shige ta za su nemi yaya za su kauce wannan wuta walam yajidu anha masrifa ba za su samu wanda zai kautar da su ko abin da zai kare su ko abin da zai tsare su ko abin da zai hana shiga wannan wuta ba ba za su samu ba walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal Allah ya ce hakika fa mun yi bayani dalla dalla sarrafna bayyana mun yi bayani dalla dalla filla filla fi hadha alquran a cikin wannan littafi na qur'ani abin karantawa linnasi ga mutane min kulli masal dukkan misali mun buga muku gashi nan ana ta kawowa yatazakkaru dan mutane su wa'aztu wa yatta'izu su rinka tunawa su rinka wa'aztuwa wa kana al-insanu aksara shay'in jadala amma dan adam mutum wato yafi komi jidali shine aksara shay'in jadala yafi kowa jidali yafi komai jidali jidali ana nufin musu da jayayya alkhusumatu fil batil jayayya akan ainihin wato barna jayayya akan son zuciya Abdullahi ibn Abbas yake cewa anan al-insan dinnan da ake nufi an-nadhr bin al-haris an-nadhr bin al-haris da jidalin da yace akan al-qur'ani a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama shi Allah yake nufi wasu suka ce ubay ibn khalaf ne aljumahi shi ma kowa ya san ta'addancinsa da tsiyarsa ubay ibn khalaf aljumahi dangane da kiyayya da gaba da jayayya da yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa a can Allah ce wa yujadilu alladhina kafaru bil batili kafirai suna yin jayayya da baɗili kamar da za mu zo mu karanta da barna shi jayayya fa ko da mutum yana kan musulunci ne a gaya masa gaskiya ya yi ja'in ja da ita illa ce ga hadisi na riwayar imamul bukhari allah ya masa rahama a kitabun tahajjud daga ali ibn al-hussein al-hussein ibn ali ya ba shi labari cewa aliyu bin abi talib ya ba shi labari wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana cikin dare tarakahu wa fatimata binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatan cikin dare annabi ya je ya kwankwasa musu kofa da na na fatima da ali bin abi talib suna bude kofa aliyu yana budewa yana mamakin waye ya zo musu cikin dare haka yake kwankwasa mai kofa yana budewa sai ga manzan Allah ne cikin dare ba kawai abinda annabi ya ce da shi ala tusalliya ne yanzu kuku da kai aliyu da kai da fatima ba ku tashi ku yi kiyamun laili safirullah wa tobu ilai ala tusalliya ne yau ga manzan Allah ya je gidan sirikinsa yana tashinsa cewa ba ka tashi kiyamun laili yau ga manzan Allah ya je gidan yassa fatima yana tashinta a matsayinta na 'yar annabi ba a ɗauke mata ba ba a ɗaga mata kafa ba a ce mata ki je ki kwanta ki ta baccin ki tun da ke 'yar gidan manzon Allah ba ne ba ya je ya kwankwasa kofa yana cewa ba ki tashi ki sallar dare saboda muhimmancin sallar dare qiyamul layl tahajjud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda cikin dare ka tashi ka yi sallah ka hana idan ka bacci kafin asubahi ka yi ta sallah kana nafila wannan abun so ne ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر wannan annabi ne ake ta bashi wannan command to ni da kai ba yau a ce yar annabi ya je gida ya tashi ta ba ta sallah wai ta tashi ta yi sallah da daddare ba wai fa wai gaba ɗaya idan ba sa yi ba ne a tunatarwa ne ya ce ba kwa sallah ne alatu salliya ne yaya kake gani in sarikin ka ya zo maka yau cewa za ka yi alaji da allah karka sake dawowa don ko in ya matsanta ya fiye yawan zuwa sai ka ce za ka sallama masa yarsa abinda bai kai ya kawo mawa ake sallama yayan ya ka gani kiyamun layil sallar dare tahaddud ba sai da ramadan ba kullum ake wanda yake sallar dare allah yana bashi lafiyayyen imani tacaccen imani kuma zai je yana son Allah don ibada ce da take kara wa dan adam son Allah da kusanci da Allah to abin mamaki shi ne sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah inna anfusana biyadillah ai rayukanmu a hannun Allah suke fa in sha'a an yab'athana ba'athana idan Allah ga dama ya tashe mu mu sallah kiyamul laili sai ya tashe mu idan ya ga dama kuma sai ya bar mu mana suna cewa suna tashi amma da ikon Allah to ai annabi ya san wannan ko ba haka bane ba yanzu annabi za a yi wa bayani cewa rayuka a hannun Allah suke in ya ga dama ya kaza wannan sai annabi ya dauke shi kamar sun yi jayayya ne da shi manzo Allah ya juya lokacin da Aliyu ya gaya masa wannan magana ko kalma ɗaya bai cewa Aliyu ba yana ce masa rayukanmu a hannun Allah suke in ya ga dama ya tashe mu ya ga dama ya bar mu sai annabi ya juya kawai ya tafiya sa bai ce masa komai ba wallahi malam sai aka ji annabi yana dukan cinyarsa yana buga cinyarsa yana wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala lalle dan adam yana yafi komai jidali yana da jayayya yana da musu to kaga wannan fa mutanen kirki ne salihan bayi cikin manyan bayin Allah ka ji kalmar da suka faɗa ba kalma ce ta rashin ladabi ba kalma gaskiya ne abin da suka faɗa amma duba abin da Allah yake annabi yake faɗa akan wannan to bayan na karam kallah me bayanin gaba
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
الله مدوككين سركي كيتشاوا bayan ya yi bayanin mun buga dukkan misalai da ya kamata masu hankali su ɗauki hankali su ɗauki izina da su a cikin wannan alkur'ani sai ce wa mamana an nasa an yi umenu ba wani abu ya hana mutane su yi imani ba izja ahumul huda yayin da alkur'ani ya zo musu alhuda ana nufin alkur'ani alhuda ana nufin al'islam wa mamana an nasa an yi umenu izja ahumul huda ai izja ahumul qur'an wa mamana an nasa an yi umenu izja ahumul huda ai izja ahumul islam ko kuma izja ahumul bayanu min allahi azza wa jalla ko kuma izja ahumul rasul ba wani abu ya hana mutane su yi imani ba yayin da manzo ya zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin face sai sunnonin magabata sun zo musu abinda ake nufi da sunnoni bayanin wato yadda Allah ya ɗauki mataki akan wanda suka gabata yadda ya halakar da su me yasa suka ƙi su yi imani sai suka ce sai a yi musu abin da aka yi wanda, wanda, wanda suka gabata in gaskiya ne addinin ka ji dan Allah ku yi imani suka ƙi su yi imani sai suke cewa in gaskiya ne addinin nan to a saukar musu da azabar su gani in ban da shirme ba yaya za ku ce a saukar muku da azaba ku ce in gaskiya ne addinin nan kun yi imani a sa ku a cikin rahama mana illa an ta'atiyahum sunnatul awwalin mana sai sun nemi an ta'atiyahum sunnatul awwalina muayyanatan sun nemi a kawo musu sunna tariqa hanyar da aka bi aka halakar da waɗanda suke na farko wai su gani ayanan min al-muqabala ido da ido kamar yadda suke ce a can Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi adhabin alim cikin suratul anfal ka ji wannan magana ya Allah in wannan gaskiya ne daga gare ka to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi ku da aka ce ku bi annabi gashi nan wai in gaskiya ne a yi mana barin duwatsu to ya muku barin duwatsu ka yan halakar da ku ya za a yi bayan halakar da ku sake tashi za ku yi ku yi imani to kaga wannan wauta ce ta kafirai aw ya'tiyahumul azabu qubula ko kuma azaba ta zo musu qubulan wato muqabalatan gaba da gaba ayanan sun ƙi su imani lokacin da gaskiya ta zo musu ko annabi ya zo musu ko ƙur'ani ya zo musu ko musulunci ya zo musu sai da suka nemi a kawo musu azabar da ta gabata a yau abinda aka yi wa mutanen farko ko kuma a nuna musu azabar a fili ƙarara illa auti au ya ati yahumul azabu qubula wasu malaman suka ce ko kuma azaba ta zo musu faja'a qubula faja'a unexpected shine qubula ba aune ba zato ba tsammani subhanallah to Allah me yace bayan wannan وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الله يقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مباما أيكو ين أيكي المرسلين منزلني إلا مبشرين فأتي أيكن سيني سي بشارة ga waɗanda suka bi gaskiya wa mundiri na su yi gargaɗi da jan kunne ga waɗanda suka bi halaka wa yujadilu alladhina kafaru bil batili amma kafirai suna yin jayayya ne da ƙarya shine bil batil liyudi liyudhidu bihi al haqq dan su bata gaskiyar suna jayayya da batili suna jayayya da ƙarya su ɗauko ƙarya su sa ta a gaba suna musu da ita liyudi hidu bihil haq liyudu hidu dan su bata ita gaskiyar mutum ya zo maka da ƙarya dan ya danne gaskiya kalmar addahadu a larabci da dalun da ha'un da dot addahdu a larabci ana nufin azzalako wato su kautar da mutane su zamar da mutane daga kan gaskiya su dora su akan bata wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa suka riki ayoyina inji Allah wa ma unziru da abin da aka yi musu gargadi da jan kunne huzwa wato suka rike shi izgilanci suna yin izgilanci da ayoyin Allah suna wasa da ayoyin Allah suka yi ta gayawa annabi a ba'asa Allahu basharar rasula a wai kai yanzu wa'azi ka zo yanzu dama ashe Allah yana turo wato wani manzo mutum sai ya gama wa'azi sai su ce "Mm, a ba'asa Allahu bashar rasula wannan karo kuma yau yau Allah da ya zo turo annabin bayan yana turo mala'iku yau kuma mutum ya turo kai ya turo isgilanci suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai me yasa qur'anin da Allah bai zo da yazo saukar da shi bai saukar da shi a hannun wani babban mutum wani mutum mai matsayi da daraja madaukaki ba sai ya saukar da shi a hannun yaro maraya wai annabi Muhammadu ne yaro maraya ga manyan masu kuɗi ga manyan masu mulki ga manyan masu sarauta laula unzila hadha alquran ala rajulin minal qaryatayn azim Allah ya ce yanzu ashe ku ne za ku raba annabtan ma ahum yaqsimuna rahmat rabbik yanzu annabtan ma da rahmar da Allah yake saka mutane ku za ku raba ku za ku faɗi wa za a dorawa wa za a aiko Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muke raba musu rayuwarsu ai ai mu muke lissafa mu muke ba wanda muka ga dama to duk wannan yana daga cikin izgilanci da waɗannan kafirai suke yi wa addinin Allah li yudi hidu bihi alhaqa dan su bata gaskiya kaga duk wanda yake zuwa ya rike ƙarya ya kafa ta a gaba yana faɗa da gaskiya to ya shiga cikin wannan layi na'am akramakallah ga gaskiya nan a fili ana ta kokarin a bayyana mutane Allah ya ce annabi ya ce wasu malaman bid'a suna nan sun zauna suna cin abinci da bid'ar tasu suna halakar da mabiya suna dora su akan ra'ayi ba aya ba hadisi ba maganar salaf kawai a rinka bautar da mutane akan mafarki da san zuciya li yudhidu bihi alhaq dan su danne gaskiya ne sun shiga rigar musulunci suna fada da musulunci sun ɗaura rawani irin na malamai don su fada da malamai sun ja jahilai sun nuna wa duniya su su ne masana ilimi marasa karatu suna bin su da wanda Allah bai nufi shi da siriya ba kaga ƙariya ƙariya ƙariya ana tallan ƙarya ana yada ƙarya ana mata kwalliya ana mata ado ana cewa ita ce kuma a danne gaskiyar yau duk wanda ya ce zai gaya mutane gaskiya yana cikin kalubale wani ma ce ake kai wai kai za gaya mutane gaskiya to waye ya ce gaba da gaskiyar ka ji wawa wai kai za ka gaya mutane gaskiya ku zai ku ce sai kun faɗi gaskiya to bara a faɗi gaskiya ba Allah ya turo a bauta masa shi kadai suna nan suna kiran mutane suna sa suna bauta musu Allah ya ce idan za a faɗi a kira shi shi kadai a nemi taimakon shi amma sun gina mutanen su in sun shiga masifa su kira wani ba Allah ba sun nuna wa mutane kiran Allah shine bata kiran wani Allah shine shiriya sun zarraba kawukan mutane sun kankane sun tattoshe sun rufe bita wallahi wallahi ina gaya muku wallahi a kasan nan bita da kullan da ake wa da'awa ta tauhidi da sunna wallahi ana gaya muku wani abu wallahi sai kun gigice malam idan kaga an sa ido akan malami ana bibiya su to malamin sunna ne saboda kawai an san shi wannan shine mai gaya mutane gaskiya amma wancan dan bid'a ba su damu da shi ba wallahi idan ka ga ana sa yan leƙen asiri da bincike da bibiya a je a ga me ake yi to malaman sunna ne saboda waɗancan karatun ba su ba su yan abiyari ma a sha kiɗa ne malaman sunna na gaskiya tsayayyu su ne waɗanda ba su murɗuwa saboda wani abin da za a ba su ko ƙura ta ɗebe su saboda ana kaza su je su yi tsoron allah su bai zai bar su je su fada wannan son zuciyar ba amma ga 'ya'yan kaji nan muna gani a watsa musu a basu cak cak cak su cinye su je su halakar da mutanensu ba sa jin tsoron Allah abin da ya dame su me za su samu su saka wannan rigar shine rufin asirin su sa riga a gansu da riga su gina manyan manyan gidaje da ya fi na kowa kullum suna zarubtu suna haji da umra an zuba musu miliyoyin kudi a cikin akawun ɗinsu suna da kaza suna da kaza suna da kadarori sun mallaki kaza kaza kaza wannan rufin asirin na duniya sun fi yadda da shi su same shi a basu ala hisabi jama'a ce su halakar da mutanensu su ki su gaya musu gaskiya wai mutum malami musulmi yanzu ya buga jirgi wai a gayyace shi america wai a je a bashi kudi america ba a je a bashi kudi su baka kudi su ce maka me wannan kudin sun baka su ce maka me ka ci gaba da karantar da qur'ani ka ci gaba da karantar da hadisi suna nan malamai da sunan malamai sun tara miliyoyin kudi sun fi mutane kudi gidaje ba san gidajen da suka mallaka ba ba san kadarin da suka mallaka ba gwamnati da ta zo mikawa su ake tura kurin sai dai su bude akawun din suka zuba musu sun bar talakawa mabiyan suna mutuwa da yunwa kuma a zo a ce ai wannan shine tsoron Allah ku bi mu ku bi mu ku bi mu shine tsoron Allah wai a bi su a bi su shine tsoron Allah shi yasa dole irin waɗannan malamai da dogayen carbunan su za su yi fada da masu faɗi faɗin gaskiya kuma su hada su da hukuma su ce waɗannan su ne 'yan tada zaune tsaye waɗannan ba sa son saboda 'yan bambadanci ne su za su iya maka komai inda za ka ba su kudi sun yadda su haƙura da komai inda za ka ba su to su ne za ka ga ga gaskiya tana yawo amma su zo suna mai suna danne ta kai jama'a barin gaya muku ba ana barna a ƙasar nan ba da yawa za ku gana barna ko manyan mutane ko masu sarauta ko masu mulkin siyasa kuna makamanta wannan kun taɓa jin wani shahararren malamin bidiya ya fito ya Allah wadare da abin ba sa yi dan ba layin su bane za ku ga ana ta'adi ana barna abin asha sai ga ana cewa ba a magana ko a rediyo an zo ana magana su waye ba su yi magana ba ba za ka ji an kira malamin bidiya ɗaya ba dan an san su da mun ba sa yi malaman sunna ake kira saboda su ne aka san suke faɗan gaskiya yaya malam wani bai yi magana ba yaya malam wani bai yi magana ba to ashe ashe an san shi ne in an yi din zai yi magana me yasa ba a kira waɗancan ba me yasa ba sa me yasa ba a jin muryar su san zuciya su ba musulmi bane ko ba addinin su aka taba ba to ku gane ku rinka fahimta ya kamata ka san waye zai jagorance ka a addininka kada babban riga ta rude ka dogon carbi da wani rawani da wani bata baki da goro da wani abu nan wallahi wallahi haka na naga watar a wani gari a wani gari naga wani mutum na san shi fa mutumin na mugun tantiri ne makiyan Allah amma yazo yana fada da sunna fada da sunna mun je wani gari za mu je mu yi wa'azi kafin mu tafi je tattara jama'a su je suka hana mu zuwa gurin wa'azi suka ta ziga mutane cewa mu yan ta'adda ne yan kaza ne yan kaza ne da azumin Allah da Ramadan wallahi malam na san mutumin nan sai gashi nan ya zo wai wai yana tafiya ana bin sa wai ko magana ma wai shi saboda tsoron Allah yana tafiya na yana jin tarbiya na nace Allah ya isa abin ciwo wallahi yaudara in aka bude maka shafinsa abin da yake wallahi za ka yi mamaki amma in sun zo wajen mabiyansu za su nuna cewa kamar ga sunan suna masafaha ne da mala'iku wallahi to abin tausayi mabiya mutumin da bai koyar da kai ahalari ba bai koyar da kai ishmawi ba bai koyar da kai kaza ba ba abin da ya koya ba kawai sai dai na wani fankama yana sa rawani yana sa babbar riga wai shi malami to me maka me ka karu da shi me amfanin malami a wajen ka baya karantar da kai kunnin kime masallatai rufe suke ko nasiha ba a yi a masallatan ku nasiha ba a yi da an tashi kai zauna ba a yi ba ku sa littafi ku karantar da mutane qur'anin nan izu 60 Allah ya saukar da shi mu ba larabawa bane ba mu san me yake ciki ba a fassara mana a mana bayani baya yiwa me yasa saboda son zuciya ba shi ne a gabansa ba ba wai su wayar da kan mutane shine a gabansu ba ra'ayi da son zuciya amma mutane mabiya ya kamata ku hankalta ku gane alkur'ani yana ta buga mana misalai ne ba don mu ji daɗin tarihi kurin ba a'a mu rinka ɗaukan izina da hankali yanzu aka ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli masal mun buga muku misalai dalla dalla dalla a cikin wannan alqur'ani dan ku astu amma kash Allah madaukin sarki muke roko ya gyara mana ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا مجمالا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا نعم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب نعم بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih babu wanda fi kowa zalunci irin wanda aka wa'aztar da shi dhukkira wu'iza aka wa'aztar da shi da ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha ya kauda kai ga wa'azin an masa amma sai ya kauda kai wannan ba wanda ya fi kowa zalunci ba wanda ya fi shi zalunci a cikin mutane kaji da Allah Qur'ani yadda yake magana malam amma ka wa'azi a gaya maka gaskiya ka kauce saboda son zuciya ka kauce saboda son duniya ka kauce saboda neman wani bargon wani abu tawalla anha wa tarakaha wa lam yu'min biha ya kauda kai ya bar wa'azin ya ƙi imani da wa'azin wallahi su ne masu faɗa ma da wa'azin ba su bari a yi kuma in sun ga harkar wa'azi tana tafiya sai sun durkushe ta sai sun hana ta sai sun hana a rinka tunatar da mutane Allah sai kaje ana cewa wannan tare mutanen da ake ta yi ana ta gaba musu da sunan wa'azi ana halakar da mutane ana koya mutane fandarewa ana kaza kaza ya kamata a kafa musu doka a sa ido a kansa ai kaza kaza shi ba yana zuwa ko sallah asuba baya fita a masallacinsa babu tsiyar da yake ta addini tsautsayi yasa ya zama musulmi ma amma shi har yana da wani ido mai tsini eagle eye da zai iya gano cewa wai wa'azin da ake karantar da mutane da ake mutane suna zuwa masallaci ana addini ana abun nan an da al'amura sun zama abun nan komai sai aje ana ta ba mutane koman a masallatai ya kamata a sa ido akan wannan a subhanallah subhanallah ba wanda fi kowa bata irin wanda za a gaya masa gaskiya ya kauce shine fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada kuma ya manta abinda hannayen suka aikata ko ya bar abinda wato ma qaddamat yada ko abinda hannayen suka suka gabatar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ja'alna ala qulubihim akinna irin waɗannan mutane mun sanya marfi a cikin zukatansu akinna aghtiya abinda zai rufe zukatan shine akinna an yafqahuhu ya hana su fahimtar wa'azin sai a zo a yi ta bayani ana jan aya ba sa ganewa a jawo hadisi ba su fahimta hankalin su baya wurin kai kanka da kake fahimtar gani ake ba gidaje ne kai wallahi al'azimu ina ga kun ga wa'azin nan da zuwa karatun da ake nan wallahi akwai masu damsul basiratin da suke ganin bata lokaci ne rashin wayewa ne yaushe zaka je kai wurin zauna ana karanta ma qur'ani ana abin da sauransu abin su kawai in ma masu kokarin wai qur'ani no qur'ani musulmi musulmi ya imani qur'ani no zaka ya bude a dakin ka je ka karanta ya lada tsakaninka da Allah ne su a wajen su ai addini kawai tsakaninka da Allah ne wanda mai kokari kenan waye je dan bude karanta shi yasa wasu su je su koyi arabiyar ba za su koye ta ba sai dai su je su rinka karantawa da transliteration da boko fa wai kala Musa li fatahu din nan sai ya rubuta W A I Z K A L A wa izqala da haka zai karanta bai dai je akwai masa alifun ba'un ta'un ba wai wannan fa yana da imani ya da zai karanta Qur'anin ah no wallahi arabic is, is difficult ba zan iya ba wai arabic is difficult amma abcd is easy shi wannan ilimi ne mai muhimmanci bari ya koya qur'ani ya je a koya mai ta da baki ba zai ba wannan wannan gama mai dama dama ne ya ma yadda zai karanta qur'anin akwai wanda ba sa ma karanta shi wallahi kai nan kana ganin kai wani mai abin nan suna ganin ka ba gidaje haka abin yake tafiya Allah ji kan ma Jafar yace suna ganin mu gida da muna ganin su rudaddu wallahi kallon kallon ake yi shi in ya ganka ya gan ya ga ba gidaje kai ma kuma kana ganin sa kaga me rudadde ba gidaje haka ne mana Allah masa rahama wa fi adanihim waqra Allah madaukin sarki yake cewa a cikin kunnuwansu akwai wato kurumta shine wakara ko kuma aka ce wa fi adanihim wakara a cikin kunnuwansu akwai nauyi da ba sa iya gane gaskiya wa in tad'uhum ila alhuda idan har ka kiraye su zuwa ga shari'a ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama falam yahtadu to wallahi ba su shari'a din falan yahtadu ba su shirya idan abada har abada wannan a cikin ilimin Allah kenan masu irin wannan ɗabi'ar duk kiran da za ka yi musu ka karanta musu Allah ya ce annabi ya ce wallahi ba sa shiryewa har abada in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah kiyaye mu wa rabbukal ghafuru dhur rahma sai Allah mai rahama da jin kai ya rufe yace ubangijinka shine mai gafara dhur rahmati ma'abucin tausayi ma'abucin ni'ima ma'abucin rahama duk ma'anar rahama ne law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai kama su da abin da suka aikata na zunubi la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta musu azaba fi duniya wato da ba dan Allah yana da haƙuri ba da ba dan yana da rahama din nan ba irin waɗannan mutane da zai kama su da zunubin su da tun a duniya zai ta halakar da su kuna kallo amma me ya faru ballahum maw'idun bari dai suna da wani lokaci min al-ba'thi wal hisab da aka ware musu da za a tashe su a musu hisabi lan yajidu min dunihi maw'ila lokacin nan yana nan zuwa ba za su taba samun mafaka da za su fake su hana kansu zuwa wannan lokaci ba shine lan yajidu min dunihi mau'ila mau'ila kamar malja'a ba za su samu wani wuri da za su fake su hana kansu zuwa kiyama ba ba su isa su hana kansu zuwa hisabi ba wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu ai ga can alƙarya mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da wasansu lamma zalamu mun halakar da su yayin da suka yi zalunci yayin da suka yi kafirci ku ji fa waɗanda suka yi kafirci waɗannan al'ummomi an halakar da su waje alnali mahlikihim mau'ida kuma muka sanya halakar tasu muka sanya mata lokaci kuma fa ana fasa muku lokaci kuma fa ana ja muku kunne fa idan ba ku tsaya kuka bi Allah ba fa akwai lokacin da Allah ya ajiye akwai ranar hisabi da lissafi akwai yawma tubular sara'ir فما له من قوة ولا ناصر مي الله يجي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا كتنا قصة أن الله يكي بعد الأباري يا عند موسى يتشيوا ainihin wato yaronsa shine yusha bin nun la abrahu ni ba zan gushe ba zan ci gaba da tafiya hatta abluga majma al-baharaini sai har na kai mahadar koguna guda biyu imam qatada ya ce kogin paris da kogin rum majma al-baharaini kenan au amdi ya hukuba ko ko in yi ta tafiya in yi ta tafiya sai na ɗauki lokaci mai tsawo shine au amdi ya hukuba ina zai je a majma al-bahrain ne can ne zai je haɗu da wannan bawan Allah da ake ce da shi waye khadir zan yi ta tafiya ba zan tsaya ba la abrahu hatta abluga majma al-bahrain au amdi ya hukuba mu ɗauki guzuri mu kama hanya mu tafiya mu je me ya faru فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Allah ya ce falamma balaga majma'a bainihima ga sunan sun kama hanya suna tafiya yayin da suka isa balaga ana nufin da Musa da Fatahu Alƙur'ani bai faɗi sunan Fatahu ba cewa ya Fatahu Musa wa Fatahu amma masu malaman tafsiri suka ce yusha bin nun ne majma'a bainihima mahadar tsakanin kogunan nan guda biyu albaharaini din nan kenan nasiyahu tahuma sai suka manta kifinsu ko suka bar kifinsu ashe sun dauki wani kifi na guzuri da za su tafi da shi suna dan tabawa a hanya daga nan malamai suka ce cikin abin da yake mai muhimmanci in za a yi tafiya ka soya kifi ko a maka farfesun kifi ka sa a footplus din kama hanya ka tafi da shi saboda wai kala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahraini aw amdiya huquba falamma balaga majma bainihima nasiya hutahuma suka manta kifi kifi bari dai zamu yi karatu akan kifi wata rana insha Allah ai kifi ai kifi yayi kifi ya fi nama kaga shi za ba a kawo nasiya lahmahuma ba ka ci kifi iya karfinka ba wani likitan da zai ce karkaci amma nama kana za ce ah akwai goat ciwon gwiwa akwai menene waye ya maka yawa kitse ya maka yawa ka daina cin jan nama ka daina cin kaza sai farin nama ina farin nama yake kaza kaza kuma ta yi kuɗi da yawa ba ta cewa kifi masha Allah tabarakallah Allah ta zubo mana shi gaci a cikin kogi yaya aka yi sai suka manta kifansu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba abun mamaki kifin da aka yi guzuri da shi har aka fara cin wani bangaren sa da aka zo wani guri kawai sai but yayi rai ya balla ya shiga cikin kogi fattakhadha sabilahu ya kama hanyarsa fil bahri cikin kogin nan saraban ya bi maslakan ya bi tariq ya bi hanyarsa kawai yana tafiya ya tsallaka ya tafi ashe kifin nan wata alama ne na inda Musa da Yusha'u ya kamata su tsaya me ya faru malam فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا نعم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana labarin yana da tsawo lokacin kuma gajere ne so insha Allah ta'ala sati mai zuwa tsundum da taimakon Allah za mu shiga cikin wannan kisa ta uku a cikin surar kafi kisar annabi Musa da kuma yaronsa da kuma Khidir Allah ya sa muna da rai da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, muna muku fata alkhairi Allah ya bamu nasara da dacewa ya karba ayyukan mu ya sa aljanna ce makoman mu kuma ya bamu nisan kwana da zamu bauta masa um, akwai abubuwan da masallacin yake bukata wanda ya kamata mu tallafa ɗakin Allah ne kuma wurin ibadar mu ne da muke neman kusanci zuwa gare shi wurin da muke zuwa mu samu gyaran imanin mu idan kun lura akwai mutane da yawa a waje suna zaune sun fi na cikin masallaci to a halin da ake ciki na rashin tsaro ko da yaushe jami'an tsaro na jiha da ma na federal sukan kira malamai da suke karantarwa da wazuka suna dan nuna musu hanyoyin da ake bi na samar da tsaro dangane da al'ummar da ake zama da su ko a masallaci ko a wurin karatu makaranta daga cikin abubuwan da ya kamata a samar da tsaro na wajibi idan ana haduwa a wuri sama da mutum ɗari to dole ne a samar da haske don kanmu ne wannan ba wai don jin daɗi ba amfanin haske duk wanda zai shigo wurin ya zauna an gan shi an ga da me yake tafe haske alheri ne haske ni'ima ne haske security ne shi yasa kun ga da muka zo nan duk sai ake ta haskakawa saboda ka ga waye yake zaune kusa da kai waye zo waye tashi kuma da ya zo zuwa da hannu ya taho ko da jaka a hannunsa ko da wani abu a jikinsa duka wannan in babu haske ba za ka iya gani ba a'a wani ya makale a wani guri a'a wani ya kewaya ta wani guri a'a wani ya yi kaza ba za a iya ganewa in babu haske so a nan gurin wannan masallacin kun ga yana bukatar haske mun kira masu gyara sun ba mu lissafi da kuma irin shawarwarin abin da ya kamata a sa so ana bukatar a samar da taimako yau dinnan a zagaya fi sabilillahi a kawo abin da za mu taimaka mu a hankali mu je mu sai wayoyi da manya-manyan gloves da ake sa masu haske da namu haskake wurin nan da ake zama kowa idan ya zo a ganshi kiru da mazu wannan na jin larura ce mai ko? taib abu na biyu kuma har yanzu dai su ga masallatan da suke zaune a waje galibin su wasu ba su da tabarman da za su zauna tabarman masallacin sun yi karanci kwarai da gaske so ana buƙatar shimfiɗar da za a zauna muna sanar da masu hali da suke da iko da Allah bayan taimakon da ake nema a yanzu malam ku zo ku sake daga sahun farko ustaz kayi nisa kafin na fara bayani ka zo ka bi daga nan gurin yawwa layi layi ake bin taimako ba yin ana kewaye wani sai ya noke in ka bi sahu sahu sai a fi samu so muna buƙatar taburmai a bayan da taimako mai wannan ko kuma a siyo taburman duk wanda yake da wata taburma zai iya kawowa saboda Allah dan Allah wani sati ya taho da ita ko wanda yake da hali ba sai ya bamu kuɗin bai je siyo manya-manyan tabarman nan a kawo mana sai mu bawa teloli sai su musu cin baki ko shi ya musu cin bakin shi ya kawo masallaci ina jin wannan ba sai na yi magiya ba akan tabarman da za mu zauna to waɗannan su ne abubuwa guda biyu masu muhimmanci ko uku da muka sa a gaba wanda za mu yi ta bugawa insha Allah daga nan dai kafin mu rufe tafsiri zuwa azumi ko kuma zuwa sati mai zuwa insha Allah Allah sa an samu abin so shikenan don Allah taimaka Allah ya taimake ku don mu samar da haske da kuma shimfiɗa ga waɗannan sannan kuma wannan projector da muka ce za mu saya za a kai masallacin mata ita ma dai har yanzu ba a samu ba yawwa an kawo mana tallanta akwai ta dubu sittin akwai ta dubu saba'in kala kala dai ga ta nan so in shi ma wani zai taimaka saboda Allah ya siyo ya kawo dan a rinka taimaka musu to wannan yana da kyau kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi bada lada waɗannan sune abubuwan da ake da bukata so idan kun bada taimakon yanzu zamu hada kuɗin zamu irga su mu gani nawa muka samu zamu faɗa sannan kuma zamu fara yin aikin da zai iya faruwa a cikin su insha Allah wutar da zamu fara yi in Allah ya sa da Allah ya taimaka dan agaji a zazzagaya ta waje kai sa hulaka mana kake jefa kuɗi cire hulaka cire zagaya can maza maza Allah ba da lada Allah taimake ku wani ba Allah ke cewa malam Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana mai amfani ya kuma kiyaye ka amin da Allah malam muna neman addu'arka da ta sauran yan uwa almajirai a wannan majalisi dangane da aikin da nake nema Allah ya sa in dace da samun wannan aiki Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara kuma Allah ya sa aikin alheri ne gare ka duk wanda yake da bukata a wannan majalisi Allah madaukin sarki ya tallafa masa Allah ya biya masa wannan shi malam tambaya ta anan shine na yi niyyar zan yi azumin nafila sai na tashi da janaba na ya halatta na yi azumin a wannan halin ai janaba ba ta hana daukan azumi na na aisha ta ce manzan Allah ma yana tashi da janaba kuma yi niyyar azuminsa so don ka tashi da janaba za ka iya yin niyyar azumin ka sai kai wanka idan garin Allah ya waye ko lokacin wankan in yayi wannan yake cewa muna fatan Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana da ilimi mai amfani Allahumma malam na neman addu'arka da ta yan uwa mahalarta wannan makaranta mai albarka sakamakon gurbin karatu a jami'a da muka samu ta karamar hukumar mu wanda za mu fara karatu a wannan satin to ya dan samu gurbin karatu yake neman a yi masa addu'a Allah tallafa maka Allah sa ya zama alheri ga al'umma da gare ka Allah ya ƙara wa malan abu da Allah ƙara malan da malan abu da albarka da lafiya amin da Allah malan na su amin bayani bambanci tsakanin rukuni da wajibi a cikin ibadu ko dukkanin ibadu sakumullahu khairan daga bisani malam ina neman addu'arka da ta yan uwana ɗalibai na wannan makaranta mai albarka Allah ya sa mutumin da nake bin sa bashi ya biya ni bashi na kuma ya ce Allah ya biya wa kowa bukatunsa amin Allah mai da malam gida lafiya to muna amsa Allah ya karba mana rukuni da wajibi duk dai wani abu ne da yake nuna tilas sai an yi wannan abun a cikin ibada amma rukuni ya fi ƙarfi ya fi wajibi karfi ta abinda aka ce rukuni ne to sai da shi in babu shi babu wannan kamar yanzu misalin raka'a rukuni ne cikin rukunin sallah ko ba ka bane ba idan ba ka yi raka'a ɗaya ba kaga ta rushe yanzu masallacin nan rukunan masallacin nan hudu ne ɗaya biyu uku four angles ɗin nan da ake da su mana abinda da shi abin yake kafuwa wajibi kuma shine abinda ake so dole a yi shi watakila in ba a yi shi ba ana iya compensating da wani abu ina fatan kuna fahimta yawwa yanzu misali karatun fatiha wajibi ne a sallah ko amma akwai lokacin da zai zo baka same shi ba kuma sallar ta yi misalin ka zo ka tarar da liman yayi ruku'i kawai sai ka bi shi kai ruku'i kaga baka yi fatihar ba amma ka yi ruku'i amma ka samu rukuni wannan rukunin sai ya ɗauke maka nauyin wannan wajibin da baka yi shi ba kenan dai kawai abin da nake so in ce da kai rukuni ya fi wajibi ƙarfi suna nan kuma da yawa misalai rukunai da wajibai Allah gane da malam ni ɗaya daga cikin ɗalibai ne da suka yi applying ɗin makarantar NDA Nigerian Defense Academy kuma a nan gaba za a kafe sunayen waɗanda suka ci nasara a madadin sauran 'yan uwana ɗalibai musulmai da muka shiga wannan makaranta muke so mu shiga wannan makaranta muna neman da roƙon addu'ar 'yan uwa Allah ya sa muna da rabo Allah ya tabbatar mana alkhairi Allah ya datar da ku Allah ya datar da ku wato in na gaya muku kun ga irin wannan addu'a da kuke gani Allah yana karba wallahi ni dai ba zan iya irga da yawa adadin ɗalibai da muke tare da sunan sojoji da suka tafi aikin soja a nan makarantar ko dai a faɗakar an ce a je soja ko a je a shiga ɗan sanda su je ta dalilin nasihar da aka yi sun zama sojoji sun zama 'yan sanda sai dai su ta bugo waya suna malam yaya karatu kuwa ce to ana nan muna nan da yadda ka tafi ka bar mu shi yana can an tura shi a kure ko yana inugu ko yana ina ne ko wata kaza wani ma sun tafi ma kasashen waje da yawa wallahi dalibai sai mutum ya bugo ce wallahi malam ni fa dalibin sabuwar gandu ne amma yanzu ni soja ne in zaka tuna ai na aiko addu'a lokacin za mu tafi muna nema Allah ya sa mun dace a ni ma'aikacin kaza ne so ana samu saboda da ikhlasi ake addu'a alhamdulillah mutum zai roƙa Allah Allah ya bashi a ce Allah ya bashi kai ma da tsakaninka da Allah in an roƙa din sai ka ji baka kyashi sai ka ce amin sai ka ce Allah ya bayar din to kuma dai ana samu so muna musu addu'a ɗaliban nan namu da suke wannan ayyuka Allah ya sa su wakilci makarantar Allah su sai ya sa su wakilci majalisin Allah ya sa su zama manya manyan sojoji da jami'ai da za su taimaki musulunci da musulmai su ma waɗannan yara Allah Allah ya sa muna da rabo a wannan makaranta Allah ya sa mu ji albishir sun aiko mana cewa sun samu wannan makaranta su zama wakilan sunna a wannan makaranta Allah ya sa mu dace wannan ke cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana Allah ya ƙara ƙwazo da hazaƙa amin tambaya ce daga ɗalibarka da Allah a gaya min niyyar wankan biki da niyyar wankan haila da larabci kuma yanda ake wankan janaba shi ma haka ake yin wankan biki da na haila da Allah malam a yi mana bayani kuma da Allah a ja hankalin mazaje akan sallah saboda mutum da ya yi kuɗi sai kaga sallah bata dame shi ba to sako ta isar haka ne ko? ina jin watakila mai gidan ne ya dan fara samun dan haske-haske ya daina zuwa sallah ko baya sallah Allah kiyaye mu yar wata ita niyya a zuciya ake yi shi yasa malamai ma suka ce at-talaffuz bin niyya bid'a lafazi da niyya nawaitu kaza kaza bid'a ne sai iya iyakantattun wanda aka iyakance aka ce ayya lafaztawa kamar labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan mutamattiyan biha ila alhajj ko na makamancin wannan so maganan wankan janaba da wankan biki da wankan haila ba sai an ce nawaitu gusul jama'a bace ko gusul haid ba ba sai an fada ba niyya mahalluha alqalbu niyya bagiranta zuciya a ajiye kawai a irga masu zagaya wannan da Allah dawo da robobin fa saboda mun dan yi experience a masallacin Usman bin Affan a gadan kaya mun ce a taimaka fi sabilillah ya mutu ya dauka jama'a fi sabilillah fi sabilillah yana ja yana ja yana ja yana bin sahu ashe so yake masallacin juma'a ne ji can karshe ana kallon wani fi sabilillah fi sabilillah da ya duba duba ya gaba kuwa sahu ya kare sai ya je hular a gaba a kansa kawai ya gaba wallahi kuwa ko kuma wani shi kuma dan agaji ne ga shi dai ya zagaya da ɗan hularsa mai kun ya kai ya juye kafin ya abin nan sai ya ce bari ya dan shiga ban daki zai kama ruwa i da abin nan neman taimako haka da yar hular to ai dan agaji ne bai da matsala ya shiga ya je ya she manya manyan kudin sai ya dawo da goma goma da ashirin ashirin amma fa labari ne nake gaya mu ba wai cewa ne yan agaji suna yi ba wani ne aka ga yayi to da Allah an dan zagaya a rinka dawowa kar kar a tsallaka kofa daga duhu a nemi mutum a rasa yawwa yawwa a rinka dawo da robobi da Allah in an karba ko kuma ku rinka taimakawa yawwa kuma duk wanda aka bi farar riga ne na zagayawa to lalle a tabbatar ya dawo da hularsa ko amanan ɗinsa ko jami'i ne ko Allah saka muku da alkhairi um, tuniya mahallin ta zuciya ce ko so kenan kun ga ba bukata a ce mata nawaitu kaza nawaitu kaza nawaitu kaza kawai da zarar kin shiga ban daki lokacin da zaki wannan wankan kawai niyyar ke kin san wankan jinin haila zaki ya shiga zuciyarki kawai kin san jinin biki ne jinin haihuwa ne kawai zaki so babu wani maganar nawaitu kaza babu ba a ruwaito shi a cikin littafi ba sannan ku kuma maza ku ji tsoron Allah an ce ai muku wa'azi in kun samu wadata kuna wasa da sallah ko ma ba ku yi to ku ji yawa to kin ji wasu ma suna cewa gaskiya ne kuma haka din ne wallahi kaga wannan kudin da kake gani ana neman su ruwa a jallo ido a rufe kayi addu'ar in Allah ya baka kafa karfin su kaga wannan mulkin kaga sarautar nan da ake nema ko mulki ko kujerar siyasa ko na makamanci wannan da ake nema wallahi alazimu malam da yawa suna rubtawa kaga mutum na kirki ne iya kirki amma wallahi kafin ya kai labari zai filin zai fadi tabi na farko tukunna daga sallah a kamfen da wahala a tsaye sallah wannan sanannen abu ne ka tambayi 'yan siyasar mu idan aka tafi yawon kamfen din nan bin local government ko bin jihohi ko na abu billahi alazim ina gaya muku babu wata doka a cikin siyasa da ta ce in lokacin sallah yayi a tsaya a yi sallah kuma idan jagoran tafiyar bai tsaya aka yi sallar ba to mabiyan ma ba kowa bane yake tsasi mai tsoron Allah ne yake sulalewa yace yi sallar sa to kaga wai ana neman kujera za a mulki mutane kuma ana sakaci da ibada ko kaga mutum ya je ya fada cikin wata kazanta wadda hankali ba zai iya dauka ba saboda yana neman wani abu so mun sha fada wa yan uwa da suke Allah ya ba su dama suke so su shiga wannan harka ta siyasa su yi kokari su yi kokari su maintain addinin su da mutuncin su kada wannan kujerar ta canja su kuma ina gaya muku ina maimaita muku wallahi tallahi kun ga siyasan nan idan mutanen kirki na kwarai ba su shige ta ba to ba a samu gyara ba idan kuka bar wanda ba su damu da sallah ba su suke zuwa su nema su ci to ba da za su taimaki masu sallah idan kuka bar waɗanda ba su damu da karatun addini ba ba su damu da kishin al'ummarsu ba su suke zuwa su fito su ci ɗin kuɗin kuma na kirkin ko kuke zuwa ku jefa musu ƙura'ar to haka za su zo su yi amfani da ƙura'ar da kuka jefa musu su yi ta gana muku azaba duk matsalolin nan da ake samu na siyasa nan da kuke gani na shugabanci nan nan ai mutanen da ake zaben su ake dora su ne ba su cancanta ba sai ka ga lalatattun mutane ne wasu tantirai wani wallahi mashayin giya ne amma wallahi sai fito a yi ta liƙa fursarsa kaga an zaɓe shi wani tantirin ɗan ƙwaya ne kuma wallahi na kusa da shi sun san ɗan ƙwaya ne amma a haka za a yi ta ihu ana liƙe fastarsa a gari a sa jama'a su zaɓe shi wani wallahi azimu duk wadatarsa da rufin asirinsa an sani wallahi bai damu da zuwa aikin hajji da umra ba an mai magana ma yace shi da yake zuwa america amma kuma yana neman wata kujera babba kuma a garin musulmi inda ake da kishin musulunci bai taɓa ɗiban 'ya'yansa ya kai su hutu saudiya ba amma kullum suna america suna ingila amma kuma ya zo ya ce ku zaɓe shi kuko musulmi masu sallah to yawanci tarkacen ake samu ba na kirkin ba su ake yi wa hanya sai su shiga kuma da mutanen kirkin da ba na kirkin ba su ji su zaɓe su to kuma matsalar shine wani lokacin idan na kirkin ya shiga shi ma sai idilmuye sai ilalace akwai mutumin da aka nuna mun dan majalisa ne a wata jiha wani babban malami mashahuri a jihar shi ya tsaya masa ya taimaka masa a majalisin karatu yake dan agaji ne dan agaji wallahi kaga dai karewar takawa dai kam su suke gyara gurin karatun ma kamar wasa-wasa aka ce to a tura shi fita mana ya fita jan uwa aka yi ta kishi a dan uwa ne wannan ai kaza ai kaza ai kaza ya fita kuma ya ci insha Allah malam yana cin nan da ya shiga cikin jama'an nan ya narke sai aka neme shi aka rasa da yawa yana faruwa a wurare sai abin da Allah ya kubutar to shine ciwon mu muna buƙatar mu samu matasa wanda ba su da kwaɗayin duniya ba su da tsoro a cikin zukatansu suna jin cewa ƙasarsu ne kuma in gugurmayan ne za a shiga duk inda za a shiga da su za a yi ba sa tsoron kowa idan su ya bude youth ba waɗanda sun kusa expire ba su fito su zo su yi al'umma aiki amma su tsare addininsu to wannan shine kalubalen shine matsalar to kaga wannan a bangaren siyasa kenan yana neman kudi da dan shagonsa kwaya ɗaya biyu ya dan fara ci gaba ya dan buɗe kaza shikenan sai ka daina ganin sa wajen addini matarsa tana kukan baya sallah akwai matar da take gaya mata ce wallahi malam yana ban mamaki mutumin nan a gabansa za a kira sallah ga gidanmu ga masallaci yana ji sai dai dauki remote na talabishin yana ta dannawa yana kallon tashan can yana kallon tasha yaran da ta yi musu tarbiyyar su tafi su je su yi sallah su dawo ce baba an gama sallah bire yi sallah ba ta ce yana nan yana zaune haka zan kawo masa abinci ya zauna ya gyara abincin na ya cinye a kira isha'i ya zuba uban tumbi a kan tirisita bai fita ya je sallah ba yana kallo an ɗauke wuta a tada inji zafi zafi a tada inji zafi akwai kabari a gabanka wannan wannan uban tumbin da ka tara da wannan cikin da ka tara da baka zuwa sallah zaka sha mamaki da gaushin wuta ya shiga ciki zaka gane akwai zafi wallahi akwai abin tausayi kaga mutum Allah ba shi lafiya ba shi dama amma wai yana kyamar ba Allah kuma sallah fa ya fita yi sallah fa baya yi ba ta dame shi ba ta ce ina ganin mutumin nan malam haka zai zo ya baje har sai dare ya yi ya tashi ya lallaba ya je shiga dakinsa washe gari kuma abin da ya dame shi baya tashi sai bayan goma ya yi wanka a kawo masa breakfast breakfast breakfast karfe sha ɗaya ya gama breakfast ta ce ina kallonsa ba zai sallah asubahi ba haka zai buga ya tafi aiki ko ya tafi kasuwa saboda me an kana zamanin wa banin saboda yana da kudi yana da yaya duniya wannan duniya da kuke gani wala akwai wanda halakar da shi take ba ta kai ta kawo ba yanzu wani ba kowa bane kansila ne amma yadda ka san wato yadda ka san goron dutse ne a kansa ji yake yana da wani babba ne shi amma bai damu da addini ba addini ba shi anan addini a cikin lamarinsu kar a maka maganan mu'amala da suke da mata a sha wallahi kar a yi maka labarin ko wata kujera ta gwamnati mutum ya samu kurin ko a makaranta ko a wata jami'a ko a wani gurin aiki an ba shi wata 'yar mota ta ofis ɗinsa ne shi ya fara canja manya-manyan riguna ya mai da kansa wannan daban a lokacin yake daɗa ƙauracewa Allah kuma kwanakin ritayarsa suna daɗa matso shi sai ka gama ci sun baka motar sun baka katon ofis ka yi umarni ka yi zage-zage ka yi abin nan ka zo ka yi ritaya lokacin za ka fara lissafin cewa ka kashe shekara 35 a banza kuma abinda ka tara din nan banza ne ya lalace kaka na je na ga ofis din wani mutum wani shi wani kaza ya zo malam mutane duk an taru shi kadai ake jira wallahi mutumin nan abin tausayi ni dai to ni ma larura ce ta kai ni wurinsa kawai na ina kallon sa ka ga yadda ya shigo wurin nan ana ranka da ana kaza ko kallon mutane baya pop pop pop kowa fa ya ajiye takalmin sa shi kuma takalmin shi kop kop kop kop yana kada riga kai na wani ran kada riga ne a shi kai wani mutum ya saka kaza kaza kaza kaza kaza waya mala mala me kike so bismillah bismillah zo zo zo zo zo ana cikin mutane to to naji baran iya ba ba zai ba zai ba je ka je ka ka ka bata mu lokaci da Allah waya waya waya bismillah mala bismillah bismillah gwamna yana jira na idan abun nan zamu je muna da taro zamu yi kaza kaza ina kallon shi na ce Allah Allah ya karim Ubangiji Allah kada ka a rayuwa ka bukatar da mu mu rinka zuwa gurin irin waɗannan mutanen wata bukata kuma wallahi malam abin tausayi ko ina ganin sa sai na tuno na ce yanzu wannan fanan da shekara kaza kujerar nan ba shi yake kanta ba nan da shekara kaza ya yi ritaya yana gida yana bibiyar masallatan unguwarsu yana neman ina za a sa shi dan kwamitin masallaci in ma ya ci sa an sa shi haka suke wannan bayanin ina muku ku da kuke alaka da ofisoshin gwamnati da ofisoshin 'yan siyasa kun fi ni sanin wannan maganar ana yi ko ba a yi kaga yadda mutum yake wulakanta wani fatahowa zai fi ana gaishe shi wallahi mota zai shiga baya ko daga ido ya kalli wani baya yi Allah kiyaye ka Allah ya tsare ka ya daga ido ya kalle ka ma ba zai kalle ka ba dan baka isa ba kai kuma da yake banza ne kai ina ruwanka da shi zaka ce wani Allah kiyaye ka kada Allah ya kiyaye shi me ya hasara ka da Allah bai kiyaye shi ba kuma irin wannan ne zaka ce Allah kiyaye shi kana ce Allah kiyaye yana wulakanta ka banzan bazara ba yadda zai ma baya baka buhun masara ballantana na shinkafa baya baka tafane ba komai kawai shi babba ne dan shi babba ina ruwanka da babban babba bai tsare girman sa ba me amfanin shi ku bi a hankali kaga wannan duniyar wallahi maganin kowa ce ai an gama da kai tun da aka ce in ka mutu tona rami za a binne ka kamar yadda in an yi kashi za a tona rami a binne shi a huta da warinsa wancan ka ya kare wata kwalliya wani ji da mulki wani sarauta ku ne kaza ku ne duk za ka yi ka bari ka kare a tona rami a zuba ka a ciki ko ka taimaki mutane ko kar ka taimake su ko kai girman kai ko kar kai girman kai lokaci ne duk lokacin da masara ta kai girmanta ta yi kore shar iska tana kadawa tana bankaye yabanya ya yi kyau ba ta lokaci nan da wata daya idan ka dawo ga ruwan sama yana dukanta ga iskar ga komai amma za ta fara ja ko ba ka bane tana ja dan abin ɗinta nan reshen ta a saman nan ya bushe ganyen ya fara yankwanewa shikenan ta yi goyonta ta gama kwarai kuwa tana jiran me girbi kai ba akwai lokacin da zaka zo ka jira mai girbi Allah ya girbe ka Allah kai mana afuwa ku yi hakuri kun zo irin wannan bayanan idan ana sai a ce a yau damun ba su da kuɗi ba dole su faɗa ba haka suke faɗa amma dai akwai abin tausayi wanda ya ɗauki duniya wata aba Allah mai da malam gida lafiya ke baiwa Allah ki ci gaba da bin sa tunda ya samu kuɗi yanzu baya sallah ki ci gaba da yi mai wa'azi ya rinka yin sallah in kuma daga baya dawo baya sallah ki bar masa kudin sa ki nemi mafita ki duba abin da ya fi dacewa da ki inda ke musulma ne shi kuma kafiri ne warai da gaske a baya sallah kan ba zama kafiri ba tsarin makwa akwai shakka al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala man taraka faqad kafara eh a niyya take cewa niyyar jinin biki jinin haihuwa ne ai ta sani jinin haila kuma jinin al'ada amma niyya take faɗa wani za a yi wankan duk ɗaya ne wanka iri ɗaya ne da wankan janaba da ake duk iri ɗaya ne wannan ɗaliba ce ƙoƙarin neman ilimi take yi eh Allah ya mata albarka to shi ma wannan niyyar sallar jana'iza yake tambaya ai sallar jana'iza akar makalla tun da ka ga gawa a unguwarku kana ganin gawa ai niyya ta kullu ai kana daukan buta kai ka san ba niyyar sallar nafila kai ba ba kuma farilla kai ba jana'iza ce so kawai niyya dama na gaya muku mahallu halqalbu an gane ko sannan kuma wai idan kabbara ta wuce ka sai ka rama bayan an yi sallama akwai sabanin malamai yayi tambaya cewa wai yaya ake fada a niyyar namiji da mace kuma a wajen addu'a ana bambancewa idan an zo addu'a namiji ne za a lamirin ha a lamirin hu Allahumma gfir lahu warhamhu in mace ce Allahumma gfir laha warhamha mana addu'o'in to sai a canja lamirin in mace ce a rinka cewa ha ha ha shine bambanci sannan idan kabbara ta wuce mutum zai rama wasu malamai suka ce a'a in an sallama shi kenan wasu kuma suka ce a mutum zai iya ramawa idan har ba a ɗauke jana'izar ba kamar misalin liman yana assalamu alaikum kuma rahmatullah kafin a ɗauke ta a ɗora ta a kafaɗa to yan kabarbarin da suka saura maka za ka iya yin su allahu akbar ko da ba ka yi addu'ar a tsakani ba allahu akbar kamar guda biyu ne sai ka yi assalamu alaikum wannan ana iya yi haka wasu malamai suka ba da fatawa wannan ya ce yana harkar sai da shinkafa da dusa sai aka kawo masa samfurin wata dusa wacce take daga kamfanin giya ne inda suke burkutu sai ce wai su siya ne ko kada su siya yake so ya je hukuncin haka to na farko dai shari'a ba ta hana dabbar ka ta ci dusar gidan giya ba ko dusar da aka yi dawar da aka yi giya da ita dusar shari'a ba ta ce ta ci ba ko masarar da aka yi giya da ita dusar ta kada dabbar ka ta ci ba to in ku dabbar ka an halatta mata ta ci to kuma an halatta a siya a siyar maka kenan wannan giyar daban sayan dusarta a bawa dabbobi su ci kuma daban ina fatan kuna fahimta yawwa to amma wannan ta fuska ta farko kenan halacci akwai fuska ta biyu kuma in muka duba masalai gidan giyan burkutun nan sayar da dusan nan da suke yi suna samun kuɗi ana daɗa ƙara musu jari ne da ƙarfi kamar taimakonsu ake yi su daɗa yin harkar to idan kuma aka duba wannan janibin in har sayan dusan nan ta giyan nan taimako ne da tallafi a gare su ci gaba da yin giyan nan to wannan kuma kaga bai halatta ba ina fata ana fahimta to sai dai kawai wannan matsala ce ijtihadiyya kyanta inda hali a ƙaurace musu a sayi ta wani nasu wato wata dusar ba ta gidan giyan ba tunda dusar tana da yawa kyanta a ƙauracewa sayan dusan gidan giya don kin ƙarfafa wa gidan giyan ne wata hawanu alal birri mai Allah ce wattaqwa ko wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki juna akan yi wa Allah da'a da taqwa kada ku taimaki juna akan saban Allah kaga giyan nan saban Allah ne wal udwan da zalunci da ketar iyaka ban sani kun fahimce ni to wannan kuma kaga zai kawo ga wato wasu abubuwan da yan gidan giya suke kamar yanzu maltina maltina kamfanin giya ne suke kai tsaye injinan da suke yin giyan nan su ne dai suke maltina watakila an gama production din giya yau da daddaren nan sai a zuba ruwa da suga da komai da kayan hada da a kwantinar injin da yake sarrafa waɗannan shine kuma zai zo ya maltinar so in baka shan giya baka taimaki gidan giya da sayan giya su ba to kuma suna yin maltina kuma kana sayan maltina kuma kana taimaka musu saboda maltina shi ma jarin su ne ni dai da na sani muna yara malaman mu da can haramta mana maltina suke ni na dade ma wallahi ni maltina kawai ganin giya nake mata sai daga baya sai na fahimci ba giyar bace ba eh lalle maltina ba giya bane maltina fa ba giya bane yawwa kada a kawo mun sammaci daga kamfanin maltina amma kamfanin giya ne yake maltina kuma Allah ya haramta shan giya kuma bai kamata a karfafi wato kamfanin giya ba da sayan wani abu da kayansa ba Allah ya ji kan Sheikh bin Usman ba don ya rasu ba ya yi maganganu masu kyau masu gamsarwa akan harkar maltina din nan kuma gaskiya ya fada ya nuna inda musulmi suke da sakaci a wannan janibin gwanda a sayi wani leman ba shi ba in ka suna so su bude wani kamfanin daban ba wanda yake sarrafa giyan baya yayi wannan shanta ita karan kanta ba haram bane tunda ba ta bugarwa amma kar ku manta kamfanin giya shi yake yinta kuma ba mamaki sayan da kake kana sha yana daga cikin abin da yake taimakon su samu karfi su ci gaba da yin giyar su da Allah ka yace karkasha da annabin ka yace karkasha ga wani karatu dai gashi gashi nan ko zai karbu ko bai zai karbu ba ban sani ba dan na san akwai yan maltina a nan da yawa akwai masu ɗibanta bil haƙƙi da gaskiya amma bayani ya fito fili ko? yawwa Allah ya gana da mu wannan ya yi addu'a ya ce idan mutum zai wankan janaba ya halatta ya hada da soso da sabulu kwarai ko da gaske wa ya hana soso da sabulu fa muzil ne muzil mai kawar da datti ne tsabko ka saba kanka da sabulu da soso sosai ma ruwan ne aka ce ya zama ruwa tahir mutahhir mana kada ruwan ya zama ruwan sabulu da shi kake wanka amma an ka watsa ruwa da farko na kawar da janabar ka ɗauki sabulunka ka buga ko kuma ka sa sabulu a jikinka ka kunna famfo kaga fresh ruwa ne mai kyau pure water wanda sabulu bai fada ciki ba ya wanke ma jikinka lafiya lau ba wanda ya ce wai ba za ka sa sabulu da soso ba za ka yi wankan tsarki ko wankan juma'a ko wankan janaba ya halatta ka sa soso da sabulu malamanmu na da suna haramtawa ko suna hanawa saboda ka san wankan da muke a bokiti ake yi ga soso ga sabulu kafin ka gama wankan ma ruwan ya zama ruwan sabulu to kaga wannan bai zama ruwan da ake so a yi tsarki da shi ba amma yanzu akwai famfuna akwai shaya akwai waye da sauransu Allah gane da mu tambaya ta karshe um, wannan ya ce wai mutumin da ya tafiya ya je wani wurin da kamar ya je kwallo ya iya yin kasaru saboda zuwa kwallo eh zai iya yin kasar mana ita kasar kawai ce aka in kayi tafiyar da ta kai sunan tafiya a shari'a ko a al'ada ba a ce tafiyar nan ta kasuwanci ko ta kaza ko ta meye ba duk da cewa wasu malaman suna cewa in tafiya ta sabon Allah ne to ba za a yi mata kasar ba tunda sabon Allah ne a ciki wasu kuma suna cewa gaskiya babu wani dalilin da ya ce ko tafiyar sabon Allah ne bai halatta kai kasarin ba babu wannan dalilin haka wasu daga cikin malamai suka faɗa so rajihin magana in dai mutum ya yi tafiya ya bar gari da sunan tafiya to ya halatta ya yi kasarinsa laifin da kuma ya yi na wannan tafiyar shi kuma yana nan a wajen Allah idan bai tuba ba Allah muke roƙo ya samu cika da imani akwai wani dan uwa cikin malamai masu da'awa malami ne mai himma da kokari wallahi sosai ba a nan jihar yake ba amma yana cikin wani yanayi wallahi matsananci ya kamu da ciwon hanta ba shi da lafiya sosai baya gane suwa suke kansa kuma ya yi shekaru sama da shekara talatin arba'in karantarwa ne aikinsa kawai so muna bukatar yan uwansa shi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya idan kuma Allah ya kawo ajalinsa ne Allah ya sa ya cika da imani Allah ba wa iyalinsa hakuri da sauran yan uwa almajiransa Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma izzana wa la tudillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wanfur lana wa la tamkur alaina wa asirna wa la tu'sir alaina wansurna ala man bagha alaina wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين